أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بيرس بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وعاتمنا محمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدادي فريد الدهري على الإزلاقي هاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والستر والأمانة واللطف بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه fi hadal kitabi hatta taraddu ilaina fi waqti ihtiyaji ilayhi yau muna zama na 87 a wannan zama na 87 akwai wani karatun salon karatun zai dan canza kaɗan zai kuma kaman koma baya ne ya ɗauki waɗansu abubuwa ya nuna maka saboda zai ma magana ne akan hurufu kwanaki na cewa kunna hurufun aliya ce dukkanmu gabaki ɗaya za ka gane wani sirrin Allah a jikin sufanci yadda yake tafiya. Kamar sabbaha lillahi ma fi samati ba man bane ai, ma fi samawati wa ma fil ardi ko? Ma fi samawati wa ma fil ardi. To daga wannan ma din shine hurufin da za su fara fitowa da ima magana. Nan zai ma magana akan hurufin lazziya da hurufin rakamiya da hurufin fikiriya huruf din zai magana a kansu to hurufan idan aka ce ma fi samawati ma fil ardi to duk lokacin da aka ce ma fi samawati ma fi samawati in har aka ce ma fi samawati to abin da yake faruwa dan adam kowanne akwai huruful aliyati akwai kuma hurufun nazilati eh shi ne suke cewa kuna hurufun aliyatun ɗanka da kai komin kaman ku akwai abin da ya bambanta ku ma duk duniya akwai abin da yake jikin wannan wanda ba jikin wannan duk duniya kowa ɗaiɗaya yake da shi saboda akwai sunan Allah guda ɗaya wanda kake ta'alluki da shi duk duniya kuma ba mai wannan irin sunan Isa na ce karatun zai canza kaɗan. Eh, saboda ba zai yiwu ba. Eh, shi yasa ya ce ma fi samawati ba man ba, in ya ce man lil'aƙil kenan. Ma al'aƙil wa gairi aƙilin ya ɗauka. Saboda haka idan ya zo nan to yana magana, hurufin lafziya yanzu maganan da nake halitta nake duk maganan da nake halitta nake mala'iku ne suke fita ai daga bakina haka duk maganan da kowa zai yi mala'iku ne in kai shiru sai sai jikin ke nuna ainihin ramzin ismul aliyat din kawai sai nuna in kai shiru in kai magana kuma sai motsi in kai alheri a halittar maka mala'ikun alheri in ka gaba da sharri a halittar maka mala'ikun sharri haka dan adam yake saboda haka idan aka dawo ta nan za ka fara ganewa yaya siffar dan adam yake shine ubangiji yake cewa walaƙada karramna bani adamu wannan shine to idan aka ɗauka in aka zo kana aliyat kaman uba nazilat lokacin da ya zama jikin dan dan shi kuma yana anan zai ci sarfi ya koma aliyat shi ma ya zama nazilat haka aka dinga tafiya amma kowa da sunan shi daban-daban kowa da sunan shi na ubangiji daban-daban haka duk duniya gaba ɗaya kowa yana ta'alliki da sunan Allah ne guda ɗaya kuma nawa ba irin naka bane kuma dan na haife ka ko dan ka haife ni sunan ka daban sunana daban kuma sunan la la gayata lahu wa la nihayata lahu na baba na shi ma la gayata lahu wa la nihayata lahu saboda haka a ciki in yazo yayin magana da huruful lazziya to zai dinga fitar da mala'iku su kuma suna halitta shi ne wannan magana da muke to wannan su ne to wasaltuhu an tambaye shi ujiya radiyallahu ta'ala anhu an ma'anar huruf allazziya akan harafin lafazi wa hurufin raƙaniya da na rubutu haka wal hurufin fikiriya da na tunani harafai ne shin wannan harafin da muke rubutawa wannan gashi nan a haka shi haka yake launin mafus ka ce bismillahir rahmanir rahim ba turai ma zai rubuta bismillahir rahmanir rahim da irin wannan zai rubuta ko da turancin sa to ka gani to rukuni yake nan saboda haka shin shi yake lawul mawuz ko kuma ana dauko maka ma'anan sa ne wanda ba na larabci a to ai da na kowane yaren duniya da kowane yare kuma za ka yi lawul mahfuzu haka yake lafazin da zaka yi da kowane yare wannan lafazin yana ɗauka ya baka kowane irin halitta a mai da shi a maka halitta da shi wa yin malhaira wa yin mashar rukumiya kuwa irin yadda aka yi tadribin ka a kai ne eh kwarai da gaske yanzu a hausa ba mana da rubutu mu ba to shi kenan in muka rubuta muna son mu rubuta bismillahir rahmanir rahim ai irin wannan bismillahir da mu rubuta idan da na hausa azali in da mai na boko da mun san da mu rubuta shi da mu kwaikwaye shi da wancan kuma duk muna nufin wancan na lahul mahfuz raqamiya to wa huruf al fikriya shi kuma a fikriya shine ke bada hayal wannan fikiriyan shi kuma shi ne daga cikin sabon manzo Allah ina jin miqdad bin aswadi yace dakhaltu ala ya abu huraira na shiga wajen abu huraira sai na je na cewa at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sanati tafakkurin sa'a guda daya ya fi ibadar shekara guda yace da na tashi sai na shiga wajen abdullahi bin abbasin sannan yana cewa a tafakkuru sa'ata hayrun min ibadati sab'a sanawati eh eh sai sai na sake fita sai na shiga wajen sayyidina Abubakar sai na ji ya ce a tafakkuru sa'ata hayrun min ibadati sab'ina sanatan yace sai abin ya jiji ta sai ta sai na shiga wajen manzo Allah sannan je wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi ga abin da naji a wajen Abu Huraira ya ce tafakkuru sa'at hayar min ibadati sanati hakka za samitu min rasulillah sai na shiga wajen Abdullahi bin Abbas sai ya ce tafakkuru sa'at hayar min ibadati sab'a sanawati hakka za samitu min rasulillah sai na shiga wajen sayyidina Abubakar sai ya ce tafakkuru sa'ati hayar min ibadati sab'ina sanatan hakka za samitu min rasulillah sai manzo Allah ya ce ud'uhum kira su da suka zo sai ce abu hurairata amma ta tafakkaru sai ce fi halki samawati wal ardi waqti lafil layli wan nahari yace haka za sadaqta hayr min ibadati sanati sai ce abdullahi ibn abbas amma ta tafakkar sai ta fi ahwal qiyamati fi ahwal al maut wal qiyamati ya ce sadakta ya abdullahi bin abbasin tunani akan mutuwa ya fi tunani akan halittar samai da kasai lallai maganan ka ya gaskiya ce abubakar amma ta tafakkar akan me kake tunani ya ce an ummatika akan al'umanka kaifa ya ce li'anni a hafu Allah yi azibuhumullahu li'annaka la tuhibbu zalika لو أن لو أن الله ملأني حتى أملأ النار لكان أفضل عندي na tunani ne akan al'umman kan da su ran tashin kiyama da za a cika ni in cika wuta ni kadai in zauna saboda kar ka samu bacin rai akan al'ummanka ya ce tafakkur ka hayar min saba'ina sanata ta ga daya amma kowane da maratib ɗinsa kagan ka da maka cewancin islamu na biyu imanin wannan ihsanu tafakkuri to wannan tafakkurin a cikin ake fitar da hayal hayal kuma shine gabaki daya zaka kadar abubuwa gabaki daya magana isun ka zai fara jawo nesa kusa da hayal ne magana isun ka fara karfi zai jawo nesa kusa cikin zaka zamo me karfen nan mayan karfi yawa na jawo arwahu arwahu to wayannan dushi ne shike ne ce ma za yuje da an kullu wahidin minhum me ake samu an kullu wahidin ga kowanne ɗaya daga cikin su fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shaujan ya ce ilam ka sani ya kai dan uwa annal hurufal lafziya harafi na lafazi yujad minha alamul arwahi ka gani da shi ne ake samun arwahu za ka ga mutum kana ganin shi rainanne sai ka taba shi ka ga mala'ikun da za su biyo ka akan saboda ya riga ya jawo arwahu eh ga mutum kamar shi kadai ne amma waje kadai ba ne ya yi aikin da arwahu ne suke bin shi gaba ke daya duk lokacin in za ka yi tafiya in za ka yi tafiya in ka gama sallama da gida in kana son mala'iku su raka ka ana cewa ya ahala ya ahala badarin siru ma ana yarhamukumullah sai ka tashi ka fita ka shiga bota ka tafi duk inda ka tafi mala'ikun da suka zo yakin badar suna tare da kai duk inda kake mala'ikun badar suna tare da kai ya ahala badaran siru ma'ana yarhamukumullah kaga yace su ne ku zo mu tafi duk inda ka sauka in ka sauka ka ce ya ahala badaran inzilu ma'ana yarhamukumullah in ka sauka ya ahala badaran inzilu ma'ana yarhamukumullah to za su sauka gurin to ga kanan a fili mutum ɗaya ne amma ba mutum ɗaya ba ne eh al'umma ce to kaga irin wayannan kana tafiya ne bil arwahi amma mutane ba za su gane arwahu ba ne yake tafiya ma'ana anna kulla kalimatin kowace kalma da za ta lafazu biha kowace kalma da za ka yi lafazi da ita kulika min ha malakun ka gani go za a halici mala'ika ne da shi yusaddihu Allah ta'ala yana tasdiyu ubangiji yana rubuta maka ladan fa in takallal bi kalimatin min khairin idan kai magana da magana ta alkhairi hulika bin malakur rahmati sai ai maka magana sai a halici maka mala'ikan rahama wa in takallal bi kalimatin sharri idan kai magana da kalma ta sharri hulika min malakul azab sai a halici maka mala'ikan azaba wa kana min millatul mala'ikatil azabi sai zamo daga cikin jumlan mala'ikun da su dinga maka azaba kai ka jawo kanka ke shi yasa manzo Allah yake cewa qulil man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul ya huta ne an dakatar da kai ne kar ka halici abin da zai dame ka duk lokacin za ka yi magana to mala'ika ne ke fita maganan ka saboda ka insanu za ka gan shi halifatullahi ne halifatullahi ne ko ina ka yi magana ko ina ka yi magana in ka faɗi alhari mala'ikan rahama ya fito in ka faɗi shari mala'ikan azaba ya fito fa in qaddara Allah idan ubangiji ya so wa taba ka tuba min tilkal qawlati daga maganar da ka faɗa ka ce astaghfirullah astaghfirullah ju'ilat ala malakin ladhi khuliqa minhu wannan mala'ikan da aka halicce shi da sharrin da kai kuli'at sai a cire shi daga wannan wan kalama biha malakul rahmat sai a mai da shi mala'ikar rahama kaga wattabi'u sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuliqin hasan ai duk maganar sufanci in ka ga mutum ya ce bai to ba baka san su ba ne shi ne yanzu in aka ɗauko maka iziya aka ce ka kawo shi a ƙur'ani ko hadisi in ba malami ba za ka iya amma kuma duk nassin ƙur'ani ne da hadisan manzo Allah larabcin daidai irin mutanen garin sa yayi amfani da shi yamma hukuncin ga yadda yake wannan shine mutane suka kasa ganewa ya su yi tsammanin wai an yi tsalle babu tsalle lahajar ne ba irin capital din abin da ka sani ba ne Allah kiyaye wa hurufun lafiya shi harafi na lafazi la zuhuru lahati alam alhis alam alhis baya bayyana kai zo misali a nuna mu alamar hissi ba zai nuna ba yana fita iska ne to amma halitta yake kaga kai zo za a halici mala'ika ne yana tanzihi kawai la ilaha illallah ku yi sadaka ku yi alhairi ku sada zumunci mala'ikar rahama za a fito da shi amma magana haka kawai mala'ikan zai maka tanzihi ne amma umarni da kai mai kyau abubuwa mai kyau shi kuma za a maka mala'ikun rahama ne da shi da shi yake halitta shi ne suke cewa iza tamma aqallul mar'i qalla kalamuhu idan hankalin mutum ya cika to maganar su suna kalamu shi ne aka ce shehu tijjani a ini yana magana in zai yi magana abin da ya shafi duniya baya wucewa sau uku daga tasbihi sai karatu amma in har magana ne da wuya yayi magana uku shi suke cewa wa taral jibalu tahsibuhu jamidatan wa hiya tamuru marar sahab zaka ga mutum kaman dutse amma tafiyansa a Allah ya fi girgije gudu duk wannan shi sakiti ai asumtu najam eh man samata naja idan kai shiru ka tsira ba ka ce ba balle a ce ka ce ko da ba za ka yi wuri ban ka ja kai shi muka huta yawwa in za ka faɗa kuma to tofa na alhairi in kuwa ka faɗa shari to kai da kanka halatta amma kanka mala'ikan bala'i kuma kai ka jawo ba wanda ya jawo maka saboda haka shin haka je lahira shi mutum aka bar shi yayi hisabi da kansa ma kawai da kansa zai gane in shi dan wuta ne ya gane to wannan idan mutum baka tafi ba baka yi nisa ba ta yaya za ka yi ka gane kanka balle ka kiyaye Allah kiyaye wa ma huruful raqaniya shi harafi na raqani yujadu anha alamul insi gashi muna gani ma'ana wa huruful lati tudraku bil basari gashi kana kallon shi da ido wa ma huruful fikriya amma harafin fikriya na tunani yujadu ana alimul aqali a kokolwa kake ganin abun fil khayali a khayal eh eh riyawa a tan ka gan shi ma'ana yujadu ana ma yujadu an hukumin takhayyuli ana samu akan ta abin da ake samu akan hukuncin takhayyuli amma takhayyul amma ya zai dawo baya kuma sai ce maka to tahayyulin ka fita daga wani kalma ka ka san lafiya kasar raƙaniya kasar fikiriya to a fikiriyan kuma me take fitarwa khayala to khayal din kuma ga na ammawa fala yujad min shay a khayal na fala yujad min shay'un ba za a samu wani abu ba wa yuqalu fihi abinda ake cewa tamanna buri kawai ake samu wa matahayyul arifi buri ne shi tahayyulin amma ina ma in samu kaza ina ma in samu dubu ɗari tara wani ya ce miliyan ɗari wani ya ce tiriliyon wani ya ce kadatawa an ce wani ya baka kuɗin ɗangwace sai ce in aka ce ga ɗangwace ya baka takarda ka rubuta kuɗinka da ya tunani sai ce ai duk kuɗin da rubuce ya ebe kaga shi ya karya shi ta hayyul ne ai kwakwalwarsa ce take abin nan ba abu ne a fili ba amma shi har ya kai level din amma fa ji daɗi a zuciyarsa amma zai karya wani to kaga tahwil ne to kaga na amma tamanni ne buri ne burin sa ya cika mafarkinsa to haka tahayyuli a wajen ammawa wa amma tahayyulul arifi shi arifi yadda yake yi tahayyulinsa fa kullu ma tahayyala hu yujudu fil hin duk abin da ya riya zai same shi a lokacin saboda ba a son ka bar Allah arifi daga tunanin cewa ya kamata yau in shafira yanzu nan sai ga Allah ya kama ka yau ba ni da kuɗi yanzu nan sai ga Allah ya turo ni ya kama ka duk wani abin da zaka yi ta hayyulinsa a cikin zuciyarka Allah zai kawo maka dalili saboda kar ya ɗauki hankalinka gabarinsa yana jin daɗin munajatin ka da shi wa misaluhu misalinsa mawaƙa da jauhari akwai jauhari radiyallahu qala kana alaihi janabatun wata rana yana da janaba wa kana bi misra yana cikin misra haraja ya tusul fil nil sai fita ya je wankan janaba a cikin kogin nil wa amala khubuz darihi sai ya dauki masa khubuz ko ko gurasa daga gidansa li farran sai ba wa farran fa da khubuzuhu lil farran sai ya ba wa farran ajiyan gurasan wa zahaba lin nairi sai ya tafi liyattasila don yayi wanka falamma wa qashi wasdin naili lokacin da ya shiga tsakiyar kogin nail wa gata salafa adan ya wanki shashin jikinsa irin wankan janaba min al-gusli suma waqa alayhi shibha ko as-sinati sai ga wani abu kaman gingidi ya same shi qalilatun kadan fara'a nafsuhu da kalal bagadada sai ga ya shiga bagadada wata zawaja biha imra'atun sai ya auri wata mata baqiya ma'a sita sinina ya zauna tare da shekara tara wa wulida lahum minha aulada suka biya ayi gaba an adadihi sai ya bace gabanin adadin su sun masara anhu sai ya tafi fa waje da nafsu qaiman tunal ya tasilu kaga maganar da na faɗa ayyamun dinnan eh na kurafati na cikin shiriniya eh ka gani ranin jikinsa ya wanke a cikin wankan kawai sai gengedi ya ɗauke shi kamar shifu gengedi kawai sai gan shi a bagadaza ya auri mata har sun haifi ya shekara shida kuma bai wanke farin jikin eh kuma ya aure ta suka yi aure kuma suka aihu kuma bayan sun aihu wannan yana gaya maka khayal amma kun gashi ya tabbata eh sun masara an fa waje da nafsu qaiman tun nan liya ta shiru sannan sai ya tafi sai ya zo samu mu gashi nan ya wanke rabin jiki ba wanke rabin jiki ba fa kammala guslahu sai ya gama wanke jikinsa baniyan alalaji ta kaddama ya gabatar akan ya ya wanke bangaren dama sauran hagu kuma ja ila farran sai dawo wajen wannan mutumin da ya bashi gurasan waje da alhubuz kama harajahu saibul farran sai ya sami gurasan kamar yanda ya fita ya ba wa saibul farran fa akada hubuzahu ya karba gurasan sa wa raja ila dari ya koma gidansa summa habara zawjatahu sai ya ba wa matarsa labari bil qadiyati allati waqa'at da abin da ya faru gare shi yana wankan jaraba a cikin bahar ne wa habara abin kistatin kama iya ya faɗa mata ga yadda ya faru ga yadda ya faru ba makasar shaharai ne sun zauna da shi da matarsa wata biyu sun maja'atil mar'atu sai ga matar ta zo allati ta zawwaja haji bagadada wanda ya aure ta a bagadaza tas'alu anhu tana tambayar sa mata wasalat ila haratahu lokacin da ta iso layinsu fasa'alat an dara hu sai ta tambaye gidansa faƙalu na sai suka ce ahalul harati wanda suke anguwan min aina ta arifi ne ta ina kika san shi su ba san ya taɓa yin tafiya ba faƙalan lahum sai ta ce musu ana zaujatu ni matarsa ce wa ha'ulai auladuhu wayannan kuma ƴaƴansa ne faƙalu na sai suka ce mata ma haraje min ahuna tun da yake bai taɓa fita daga nan ba bai taɓa fita daga nan balle ya je wani gari wato kada ta mashi shiyari lamarin bayin Allah haka suke eh eh fadarabat alaihi albab sai ta je ta buga mar kofa fa haraja sai ya fito fa arafaha yana ganin ta sai gane ta amma ankaraha bai yi inkarin ta ba fasalu ahadul liharati masu angoya suka tambaye shi ma za ta quluhu biyan me kake faɗa hadil mar'atu akan wannan mata fa kala ce inna ha zawjati mata ta ce wa haula ya auladi wa ana ne min ha kuma da ita muka aihu suma da kala ala zawjati ya shiga wajen matar sa qala laha ya faɗa wa matan al mar'atu allati zakartu laki ha iya matan nan da nake faɗa miki na aure ta da na je wanka a nilu ga ta nan kan ja bi auladi ha ta zo da 'ya'yan wada kala ya hadda lidarihi ya shigar da su cikin gidansa khayal na ɓangaren to su sufaye a rifai shine a khayal din suke tasarrufi akwai wanda kuma kujeran annabawa ne shi kuma za mu shigar gaba ka gani yadda abin yake ya ka su kashi kashi ne su kuma idan suka zo kamar yanzu wani yana neman wani abu a ce ko muridinka ne ko kuma a kana jin tausayinsa sai zo yana neman wani abu sai aka hana in ka kalle shi sai ka sa misali sai ka juyar da zuciya sai alaji mai kudi sai ji shi a cikin zuciya sai ce zo nawa kake bukata sai ya kai ne kake tasarrufin a hayal shi ba a cewa Allah yi mun dan kaza aikin ya riga ya zama yana cikin ka aikin ya riga ya zama yana cikinka kawai yadda kake nufin a yi abin hakan Allah zai yi a lokacin da wuya in suka kalle baka ji mata mu wani lokacin baka mance ba mala amadu bolari ya taba zuwa wajen shu'abul fatai ko kamance yake cewa ka kalle mu kallo iri shi kenan to hayal din kenan ka san kishikiya ba ta kwanciya akan akan koyinta kallon koyin kawai take sai kwan ya fashe ya dan ya fito wannan kunkuru eh akwai kanana akwai manyan ai eh to to ai haka to wani hayal ne da hayal da aka kalla abu idan wani ya daga hankali a wani guri aka damu in akwai waliye a ciki idan sun abin nan na ga mutum ɗaya zai da daga muku hankali zai dame ku sai a kalle shi a kallon sai a samu ciji ya sare shi a wannan lokacin kowa zai yi mamaki kawai sai dai a ga maciji ya bi shi a guje shi kuma ya tashi barguran ana neman ya kauce saboda zai bata waɗansu abubuwa na Allah to a khayal lokacin da aka yi maulidin gombe sai alhaji umar bbc sai zo same ni a wajenka wajen aiki masallacinka sai ce don allah in yi kokari tunda muna da manya ga 'yan boko haram dinnan suna ta dasa bom don zatin allah in yi kokari kar inda hali a daina kar a je mutane yadda suke wucewa kar a je a kashe mutane sai ce mar ba ko ne sai ga kan ban damu ba a nan masallacin kai sane sai ya matsa sai na ce alhaji mara ce na ce kaga taron nan ce na ce to sai dai Allah ne zai hana amma in dai dan adam ne zai yi to akwai mazajen da duk abin da suka binne a gurin akwai mazajen da su kalli abin abin ya fita da kansa ya daina amfani ko a rike abin ba wani abin da zai yi tasarrufi sai an gama idan ka ga mutane sun yi accident sun rasu ana nufin su shiga aljanna ne ta wannan hanya amma wallahi ba din wa'annan mazajen da kake gani sun fi karfin yadda kake zato sai ya ce Allah malam eh na ce wallahi tallahi na ce abokananmu ma ko wanda su yi sarrafin abokananmu ma duk gurin su yana zaune za a yi matsayi gumi a ce an binne ban ana za a gaya mara zai ji kuma zai ce to su danne kara bari ya tashi kuma zai yi na ce wallahi ta mutane musu na da shi shi kenan ko sai da aka dawo sai bom ya tashi a nan garin a can din bai yi ba yi to irin wayannan abubuwan suna nan da yawa cikin mutanen to saboda sun bi Allah ne bi da annabi Muhammadu ma'ana sun samu annabi cikin lamarinsu saboda haka komi zai iya yiwa komi Allah ya taimake mu. kaga wannan takhayyulul arif kenan ko wa ammal arifuna su kuma ma'arifan falahum tasarruf kaga na faɗa shine tasarrufi wani bawan Allah suna tafiya da muridinsa sai guzurinsu ya ƙare da guzurinsu ya ƙare sai ga wani sarki amma sarkin mai ji da kansa ne mai alfahari kuma mai gallazawa sai ce zai je wajen wane ya roƙe shi sai ce a kyale shi ya ce a karmaka lahu halin da ake cikin nan ba komai a wajen ga halin da kake ciki kuma ba ka da lafiya ka bani dama sai ce a ka yi haƙuri ba damuwa sai ce yana neman izini sai shirin ya kyale shi da ya tashi yana zuwa wajen sarki ya ce kai ku matso da wannan me ya kawo shi ya zo ya ce halin da muke cike ce a bashi duk abin da yake so shine da ya ce ina mamakin mutumin nan yadda yake da girman kai da kaza da kaza da kaza amma ina zuwa yasa aka kira ni aka bani kuma ya ce haka ne sai da ya gama ya ce na ga zai baka wahala ne kai kuma kana da sidikul hidimati shi yasa ba na son ya bata maka rai shi yasa na shige shi dan ya maka abin da kake so kan ranka ya baki tasarrufi bai sani ba kuma kofin a buɗe yake ana zama daga tsoron Allah ne rashin cin haramun gaskiya amana yawan salati rage bacci rage cin abinci duk yana daga ciki an falau mutasarru bil huruf raqaniya suna tasarrufi kuma da huruf na raqaniya wannan na rubutun nan akwai wani ilimi sunan shi bastul hurufi shi ba za ka ba za ka zai ne ka roki Allah Allah ka yi mun dan annabi ko a sunan ne da canza habibu habiba sai a canza wannan sunan ya koma nan wannan ya koma nan wannan ya koma nan ana sarrafawa sai soyayya shiga tsakanin su a gaban ka kuma za a yi kuma abin zai yi sunan shi basul huruf eh basul huruf eh a nan garin wannan sai yake da shi malam ne na malam tarihi domin ya karanta wannan a hannun duhi wani ilimi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ai wani ilimi ne shi yasa da wannan harafan za a canza shi ba za a ce maka wai ka a sam a yanzu za a shirya abin kana gani kaman wasa za a yi kaman zane kaman wasa a gabanka kuma an gama an gama wala mu tasarruf bil huruf lafaziya kuma suna tasarrufi da harafin lafzu da baki shine yake zama kaman matsayin kurfe ya kono kun duk wa'annan da ya duk su ne a yasa ce maka sabbaha lillahi ma ma daga kan ainihin na fara karatu to wannan ma din a jikinsa ne kowane ɗan adam yana da ismullahi lasin shine kunna hurufun adiyatun a hurufun adiyatun zama hurufun najilat kowanne kuma gadi ne a fagensa kawai ya rage ya budu da irin aikinsa in ya bude kamfaninsa kawai sai gashe wata gwamnati ce a shi yasa suke cewa walaysa alallahi mustankirin an ya jama'a alami fil wahid to ai ai sufanci ne ya tare eh walaysa alallahi mustankirin bai kamata mutum kai inkari a wajen Allah an ya jama'a alami duniya gaba ɗaya hada ta fil wahidi a jikin abu ɗaya ba ai duk mutum ɗaya duniya aka hada jikin shi kawai ma'aikatan ne ka fito da shi ka gane wannan shine kaza shine a matsayin kaza a waje wannan shine kaza shine matsayin kaza a waje shine tashin hankali to da ma'arifa ake samun wannan kuma sai ka gane abubuwan a jikinka ka gane Allah ka taimake mu walau mutasarru bil huruf al khayaliya kuma suna tasarrufi da harafi na khayaliya wa tasarrufu radi tasarrufi na hudu yusammunahu tasarrufu bi janibil ahama annabawa kenan wannan wancan na waliyai ne da waliyai da wanda ba waliyai ba ma suna shiga amma ma suna shiga to amma wannan bijanibil a'ma wala ya'lamu hadha tasarruf illa rasul ba wanda yake sanin wannan tasarrufin sai annabi dunal anbiya banda annabawa ma rasulu eh saboda abubuwan da yake faruwa ne jalahu Allah mahalla asrarihi domin Allah ya aje shi ne muhallin sirrorin Allah wa huwa mawdu'un nasbil ilahiyya to ta nan ne ake nasabtar da mutum zuwa ga lamarin ubangijin ana son ka gane Allah shi ai nabiyu ai yana iya zama mutum nabiyu matar ka ba ta san kai annabi bane daga kai sai kai eh ba wanda ba wanda ka kira eh matar ka ma bata san kai annabi bane balle danka ba wanda zai sani ya ba kaman wali bane annabi ne shi ka san shi walitaka ana roƙa shi kuma nubuwa ba a roƙa jibili ne kuma shi yasa ai manzo Allah yake cewa la tufaddiluni ala yunus bin mata ai nubuwa yake magana to mafarin nubuwan an baka ai siddiqiya ce take kai mutum nubuwa to daga siddiqiya nubuwa daga siddiqiya sai nubuwa ba wai ta nake kaiwa mutum nubuwa ba idan kana mahallin nubuwa to gaba ɗaya ita ba a neman ta an halice ka ne haka an sa maka rigar ka zamo annabi saboda haka za a jera ka a kujerar annabawa to amma kuma ai tilka rusulu faddalna to shine to aikin da kai shi za a gane amma kujeran nubuwa la yudraku bin du'ai ba a riskanta a ce ka roki Allah Allah ne da kai annabi a sai da ma can an yi ka annabin ne yawa amma kaga siddiqiya zaka roka tunda kujera ce ta wulaya kuma kofar ta ce a bude sai dai irin wahalan da ke ciki kafin ka riska akwai an ka je kai kanka in kaga wani kogin baki ne eh baki kirin yayi fushi kuma ga kaloli suna shekan abu na sai a ce ka shiga ka wuce sai ka ce tab ai sai dai ruwan ya wuce to kuma mukalin ya wuce kenan in ka fada imanin ka ya kai ka in baka kai ba zunubin ka ya halakar da kai a shi yasa in so ga wani makamin ake komowa baya sai a tsaya ce iya nan Allah ya lakaza da buya isa eh suna gani suna ganewa ba shine gubutul bahar wa kafal anbiya bi sahilihi ba shine maganan Abu Yazid al-Bustani yake cewa na shiga hijabi dubu ina son in riski hakikatul muhammadiya sai na ga daya lauda nautu kamar yadda manzala ce lauda jibril ya ce lauda nautu an mulatar lazibtu inda zan kara taki guda zan narki saboda hararan bala'in da ke gurin to ba shi ne dalilin a yake ganewa wannan waliyin ya wuce wannan ba wanda ya wuce gurin in ya zo kuma sai ya ce ai ya wuce wannan ai ya ga baharul baha'i kenan ko ga ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza shine da shau da ne tara sai ce ya rasulullahi a cikin waliyi wa ya wuce wannan gurin sai ya ce kwata-kwata ba su wuce guda goma ba ba su ma wuce ba ya ce Hassanul Basari ya shiga kashi ɗaya cikin goma ya tsaya. Eh, ushir yake, ushirul makani. Ya ce Ibn al-Arabi ya kai sulusul makani kashi ɗaya cikin uku ne ya tsaya. Sai ce, sai dai Abdulkadir Jilani, nisul makani ya kai rabin makanin. Eh, to shi ne ya kai rabin makani duk sauran waliyai a baya suke. shaujani mazala ce to kai ne ka kai ta nan ne ake ganewa ai yaya matsayin ba maganan baki ba ne aiki ne aikin kuma ba na musu ba ne a zube yake idan ka zo gurin ne ka fito da shi ilimin gurin da bambanci da ilimin nan wannan ilimin da bambanci da na nan wannan zaukin in ka zo zaukin daga gurin da ka zo zaukin za a ji ka faffasa abubuwan da ya gagara fasuwa a duniya ka kasa duk wanda ya je iya zaukinsa iya abin da zai faɗa in ya wuce in bai wuce ba to iya nan ne sai dai maimaita akan na baya to shi da ya zo sai ya ƙara zaukoki akan nasu ai kaza da kaza da kaza da kaza ne a gurin to kaga an san an ji to ta nan ne aka gane hatimu da wulaye ce wallahu alam Allah ka sanar da mu ka ba mu san su wa kullu rasulin kowane manzo buisa ila qaumihi da aka turo shi zuwa mutanensa atala'ahu Allah ta'ala ala ma fi bawatinihim Allah ya musu itlai akan duk abin da ke cikin mutanen da suke tare da shi duk wani annabi da aka turo to an yi musu Allah ya yi itlai wa annabawan wa annabi misali kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk mutanensa kaf gabaki daya babu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai san komai na shi ba ba ka ganin wani in ya zo sha wani ka zo ne ya ce kun gama mitin da kai da wani a lokaci kaza ka taso ka zo ka ce ka zo za ka yi kana son ka kashe ni ta ce wallahi ya rasulallahi ba dan na bar wani a makka ba damu uku ne ce ɗaya ne za ka gaya maka ai haka ne ittala Allahu ittala Allahu ala gaib bawatinihim wani kuma ya tsaya suna magana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nesa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ɗakin Kaaba sai suka ce dubu wannan ko ko kaza ba zai iya tsoratarwa ba amma yana ce mana shine annabi suna isa wajen sai manzo Allah ya ware dantsen sai ya ce duba ka ce ba zan iya ka gani to irin wayannan abubuwan duk kaga ainihin yadda abin yake in dai manzo ne babu wani abin da waninsa zai iya bace masa in ka ji ya yi shiru ya fito da ilimi ne don a gane a ga mutumin ana son a dun darajarsa ba wai bai sani ba a ya sani eh amma kuma ko babba ne ai ba halin kowa zo tar ka faɗi ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan ya zo tar ka faɗi ai abin ba zai daraja ba ba zai ma daraja ba maimakon ka ga mutane koran su za ku eh shi yasa yaro ya san ilimin kashafi a yaranta tashin hankali ne saboda shi a burgewa ne a gurinsa ko yaya ka zo sai idan ka dan wuta ne ka ga wannan dan wuta ne fa gobe za zo wannan yana fita zai je mutu wannan ya sha faruwa kuma duk malamai mai babban allo na nan garin Allah ya masa rahama sai ya kira Alhaji Ahmadu. Alhaji Ahmadu dan salliman na yanzu sai ce ka je ga wannan hadiyar ka bawa ka ce ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da ina da hali da na zo da kaina amma ba zan iya ba amma ga wannan ka gaida shi da ya je ya ce ai shi ma in ya samu sauki zai zo ya gaida kai ya ce ai ba zai kwamfai ba zai ba duniya shi ya faɗa ma wace gada da daddaren kuma ba duniya wanda alhaji ahmadin da aka tura shi ne mai babban allon ya zo yake gaya wa shehi ya ce ai mai babban allon ya ce in ya ji sauki zai zo ya gaya da shehi ya ce a ai yau ai handi oba ne yau zai ba duniya yau kwanan sai a gari eh alhaji shehu sarkin dare baban su alhaji tijjani ma haka ne ya zo sun ci abinci ma da shehi abincin daren tare suka ci da shehi shehi ya tashi ya raka shi baya kofan gida nan kan abin nan ya raka shi suka yi bankwana ya ce ya zo min bankwana ne gobe zai koma ga Allah ba shi ma bai sani ba to za ka gani za ka gane ta wani ka zo ka ai gobe za ka mutu ai ka gabe za ka kashe shi a gurin kuma ya san kana da gaskiya kuma ya san ka san abin misali ai ka gaba zai yi ba kowa zai zo ya ce wannan na farko wata gome maye da ba da ce ma wanda duk bai san abin maye da su ba da kiran ka ko ba haka ba ne abubuwan na bayan Allah sai su Allah ka ba mu albarkacin su ma ci ba wadini min tab'in wa ma darat alaihi jiblati da duk abubuwan da suka sani na daga abin da yake kansu fa amalahum bi hasbi tabi'ihim zai musu mu'amala gwargwadon dabi'a su zai dubu kiyamun bi takallufi saboda ya tabbatar da taklifin da aka dora musu su bi eh taklifin ai wani annabi ya kalle shi yana kallonsa ba kwa gani Abu Sufyan ai da lallan ya ka shigar da shi musulunci sai da dabara saboda mutum ne mai alfahari mutum ne mai alfahari to sai ka ga a karya shi da karfi shine sarki ba zai yi ba baban ummu habiba ramla baban ma'awiya eh ai saboda jin alfaharinsa ne maza Allah ya ce a ce in aka shiga ce man da khala dara Abu Sufyan fa wa amin duk wanda ya zo gidansa ya ba za taba shi ba ai wannan ta na kai haka to jama'a wanda zai musulunta musulunta da muna ce abokin fada ce ai akali kaga duk saboda sanin ɗabi'ar su ne da komai da komai. Ai ta kunnu ba daga nan aka tsare wa annabin ba, ga wanda ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo ne kawai yau in kashe ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ya ce ya ce ya ce to ba komai. Da manzo Allah ya kalle shi kawai sai aka yi tasarrufin ahama. sai ce wallahi tallahi da ba na son ka amma yanzu inda zaka ce jin kashe baba na zan kashe shi take kallon da annabi ya mar wannan shine tasarrufin janibul ahama kenan eh sai ce to kuma wannan ubayyu bin ka'abin ubayyu abdullah bin salulu rasul munafiqina ai kaga ubayyu dan albansa ne na cikin sa ya ce rasulullahi ka bani dama in kashe babana da kaina dan na san makiyin ka ne manzo Allah ce la Allah ya kula nasu anna muhammadun ya qatulu ashabahu yace za a dinga za a je ana sharri ana cewa muhammad ya fara kashe sahabansa yace ka kyale shi to lokacin da koye rasul sai zo roki manzo Allah ce ya rasulullahi ka ka taimake ni ka zo ka tsaya ka yi sallawa babana sai na umar ya ce ba za a yi ba ya ce ba za a yi ba ya ce ka yi ya ce ka taimake ni don samu natsuwa ya ce ba za a yi ba ya ce to ka bani mayafinka in je in yafa masa na san ya je lahira da mayafinka Allah zai abin nan manzala zai tashi sai jibril ya zo ya ce wala ta kuma ala kabari wala tusalli alaihi innahu kafaru billahi ai sai na ne ya fara abin nan dai to wannan soyayyen na da da uba kaga sai da sai da abin nan amma ya mai da shi wajen annabi Muhammad ya yarda uban ya tafi haka akwai abubuwa da yawa wanda tasarrufat ne yake sa a yi su ne Allah ke Allah ta bikin bainahu law lam yakun jari ala tab'ihim inda annabin bai tafi akan ɗabi'arsu ba labatsa na fi risalatu da risalar ta ɓaci bai kira ba wanda zai zo ba wanda zai zo min awal wahalati tun daga farkon lamari eh ai kaga ko tafiyan isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai da yawa wanda suka yarda akwai wanda suka yarda eh tunda in annabin annabi ne ai cewa ya Abu Jahl ya ce to daga kafanka ya daga ya ce to daga ɗayan ya ce izan lasa kanto ai zan faɗi ita ka ci kawo sama ɗaya kai kawo kuma ka ga a nan ne aka ji wani sai na babakar ya zama siddiq waye daukakan kenan to wasu kuma a nan kuma suka ce kai gaskiya fa mutumin da bai taba zuwa ko ina bai ce ya je baitul muqaddas ta ina za a faɗa mana wani abin da ya muci amma wannan ko kaga irin wannan to duk hakan ne saboda a kawo a yi gware tukunna a dawo kuma a tafi a yi hasifin nasu an yi tarko su da an yi kulu amanna wa hum laif tanu ba zai yi ba ta haka matuciyan abin yake ba ma fi ilimin kullum rasulin illa ma'rifatu ɗabi'ar ummati abin babu abin da ke cikin ilimin kowane annabi sai ya san ɗabi'an al'umma allati ursila ilaiha faqat wanda aka tura masa wala ilmu law bid dabail ba shi da wani ilimi fiɗi ba'in cikin ɗabi'a na waɗansunsu wannan kaga annabin da aka ba gurin da aka baka annabta hankalin mutanen gurin da baka to wannan har gobe kaga kaga hankalin garin nan yana hannun lalau wallahi tallahi duk ya san duk ya san duk wani abin dan jaje zomar wallahi tallahi ya san zai iya ya sani ba a baka mulki ba tara maka hankalin mutanen gurin ba baya yiwa baya yiwa a'a da gangan kuma kuke tsokanan shi kuma akwai rashin gaskiya da kuke ma ai haka ne Eh, ai kowa yana jahiltar gaskiyar ne ya yi abu yana sani saboda ai gwaji ne ya gwada shi ba irin na annabta ba ne amma ka'idan abin kenan ba a baka shugabanci sai an tara maka hankalin wani suke karkashin ka baya yiwa wala ilmin lahu fi tsama'i gairihim ba shi da ilimin ɗabi'an wasunsu bal za lam ta umar risalati saboda haka risalarsa ba ta cika ba illa ma kana min nabiyina sai wanda ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ittalahu Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah Allah ya masa itlai ala tiba'il wujudi kulli dukkan ɗabi'an kaunu gaba ɗaya manzo Allah yana sane da shi amma kowane annabi gwargwadon ka ne fa huwa yu'amilu kullu ta'ifatin ala hasbi dabi'atiha yana mu'amala da kowace da'ifa ala hasbi dabi'atiha yashiru ila hadha ne zai nuna maka qaulu sallallahu alaihi wasallama haddisu an-nasa bima yafhamun ku yi magana wa mutane gwargwadon da su fahimta a turiduna an yi kaddiba Allah wa rasulahu so kuke su karyata Allah da annabinsa ka gani idan ka zo ka ɗauki mutum ka yi masa magana ta malamai a wajen wawa ai ka ce ya karyata Allah ya karyata manzo Allah eh ba zai yi ba ba zai imani ba saboda haka haddisun nasa bi kadari qulihim kenan kallimun nasa ala kadari uqulihim ka faɗa musu yadda su ya ɗauka in ka faɗa musu abin da ba su ya ɗauka ba ai baka san ma da kake ba to me zai hana dole a shiga garari na wal hadisu al-akhara da wani hadisi da ya gaskata wannan maganan kaulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da yake cewa yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kar ku zafafa wa bashiru wa la tunfiru ku kira mutane da bushara kar ku kore su gaban rahama yawa wa'azin yan izala kasan su kullum kawai wuta za su saka wuta wuta wuta wannan kafiri ne wannan kafiri ba yan aljanna sai su ai kaga ai an yi wa'azin wauta eh eh wannan kafiri wannan ma kafiri wannan ma haba shi Allah to annabi Muhammad suke yaƙa kenan shi da yake neman rahama wa al'umma kai kuma gaba ɗaya wanda ka zo kan kowa ɗan wuta ne sai wanda ya bi ka wannan shine mushkila eh wa qawlu sallallahu alaihi wasallama alhayru adatun shi alkhairi al'ada ce wa udun kuma bishiya ne wa akalun biduni ma ta dawo kana ci ne ba tare da abin da kai tattali ba alhairi haka yake zuwa ma idan ka kai alhairi kana alhairi to zaka abubuwan ka zai bazu ta inda baka zato kuma kamar bishiya zai zamo ya yi rassa ya yi ta alhairai wata ran an nuna maka aka ce wannan kai ne kai kada sa ba za ka iya sani ba eh wannan duka akhrajahu al-bukhari mawqufan ala qawli sayyidina ali bin abi talib duk wannan haka wa asma wa asma'ullahi ta'ala sunayen Allah inna ma qamatu bil hurufi ka gani mun koma dama na ce muku karatun haka yake wa asma'ullahi in ka ce asma'u kawai akar muka lau asma'u in ka duba alif daya sittin arba'in kaga ɗari da ɗaya ga ɗaya ɗari da biyu ga hamza ɗari da uku asma'u kawai za ka gano maka huwa muhammadu ɗari da uku haka zai baka asma'u ma'anansa huwa muhammadu je da daddare na gani wallahi akar maka la'u lamarin je muke magana wato shi Allah sai kai kama abu kai kanka ma kana ganin kamar ka gane jahili ne kaga sa'atul fati ya fara da alif ne ya kare da mimun an ka duba 41 ne sirrin manajati ne kaga fatiha ya fara da alif ne ya kare da nono kaga hamsin da ɗaya zai baka wato idan ka haɗa sai ka ga annabi muhammadu yake nuna wa kawai karatun annabi muhammadu wannan kuma ɓangare daban ne ɓangaren hisabi eh in ka ɗauki asma'u kaga muhammadu casa'in da biyu kowa sha ɗaya ka haɗa nawa zai baka ɗari da uku don ka ɗauki alif ɗaya sinun sittin mimun arba'in kaga ɗari da ɗaya ga alif ɗaya ga hamza ɗaya ɗari da uku kaga asma'u kawai ma'ana yana nuna maka huwa muhammadu walillahi asma'u Allah ya taimaka wa asma'u inna ma qamat min hurufi duk sun tashi ne da harafai wal hurufu kulluha qudusiyatun dukkan harafan kuma tsarkakakku ne fi kalami ta'ala a cikin zancensa wa fi surati ilmihi a cikin suran ilimin sama wa kulluha qadimatun azaliyatun dukkan hurufin qadimatun azaliyatun li'annaha wujidat fi kalamihi domin an same su cikin zancensa wa fi ilmi a cikin iliminsa wa takallama bi al kuma da shi Allah yayi magana jalla jalaluhu bi qawlihi alif lam mim Allah ke. Hago yana sunaye? Alif, lamim, hamim, ase, kaf, ka, ha, ya, ainun, swat. Kaga wannan gudun? Wannan gudun? Gaba ɗaya waɗansu abubuwa ne a nan wa'innan harafan guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ka zan sun nan ta sadufin kaunu gaba ki ɗaya na wurin kaunu kaf gaba ɗaya wallahi tallahi wallahi nan gaba da asali in Allah ya sa kuna daga cikin wanda ku sani in ya rubuta wannan wannan iya maganan nan Allah ya san iya mala'ikun da aka halitta da su dasin kaf ilah alhurufu wayannan harafan fa kullu ha qadimatun bi qudumi zati ɗauri ya yi ya sake ɗaurewa ya sake ɗaurewa ya sa a cikin buhu ya kulle ya sa a ɗaki ya kulle aka yi gini aka katange aka sake yin ginin ƙarfi aka katange wallahi wannan su wallahi wallahi wala sa gidin muhamma yujadu fi alfazina gidin kadaminta ma yujadu fi alfazina ba za a same shi a cikin lafazin mu ba wai ku ta bi bananina balle hannunmu ya rubuta, wai sauru fi khayalina ko khayal ɗinmu ya sawarta falaisar fiyar hurufin latina kulu ba su muke magana ba. Wannan tashi wannan hurufin raƙamiya ne, ba khayaliya ba ce, ba kuma lafiziya ba ce. Ka faɗe su a lafzu kana neman wa'incan ne su sauka. in na ce muku wannan shine sirrin littafin ga baki ɗaya wallahi ban yi ƙarya ba wayannan wayannan guda hudu wallahi dan wannan sai mutum ya yi tafiya har yi kusa mutuwa wallahi bai riski me ake nufi da wayannan ba mushafahatan kawai wannan su ne wanda suka koma cikin fatihan nan da nake gaya muku ba yadda za ka yi kasar ramzin wannan kawarware sai in Allah ya rubuta za ka zama kudu biya duniya wa'innan guda goma sha hudu guda sha uku akwai aiki a gaban almajirai wato shau tijjani ya fito da sirrorin da babu wani waliyin da ya fito da shi a duniya babu sirrori dai inna asararu asma'ullahi wanda ya fito da shi babu wani waliyin da ya fito da irin wannan a duniya gaba ke daya Allah ya saka shi wuce walakin al-huruf al-qudusiyya ma kanat hadhihi al-umur dalatun alayha faqat ke huruf al-qudusiyya ma kanat hadhihi al-umur ba ita ce wannan al'amari ba wanda dalat alayha wanda yayi nuni akan ta kawai fal huruf al-ladiyya harafi na lafazi wa bananiyati da wanda aka yi shi da hannu wal khayaliyati da wanda aka yi shi a khayala hiya dalat ala tilkal huruf al-qudusiyya su suka suka nuna huruf al-qudusiyya allati biha kalam al-haq wanda maganan ubangiji yake ciki iz laula suratul hurufi ba dan suran huruf al-qudusiyya ba ma arafa suratul kalam da musamman ga suran magana ba wala tumayizu ba'daha min ba'din ba za mu bambance wannan da wannan ba wala arafat ma'aniha ma'anihi kuma ba za mu san ma'aninsa ba fa inna tamyiza shi tamyizi fi bil hurufi da harafi ne fa inna qawlu subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa ya Isa ibn Maryama in ka lissafa da ka ga nawa ya nawa i ainu ya sin ya ibnu bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu aliful hamza sha uku ya dawo maka da wannan harafin to yace muhalifan li qawli subhanahu wa ta'ala ya iblisu don ka dauki ya isa ka dauki ya iblisu zaka ga abu da yake e malaka alla takuna ma as-sajidina fal farqu bayna iblis wa isa tumayyiz bil huruf ana bambance shi ne kawai da harafi walau lal hurufa ba dan harafin ba la kana kullu minhuma ainul akara da wannan din shine wancan wannan din shine wannan fal huruf al qudusiyya shi kuma harafin qudusiyya anha wujidatul asma'ul ilahiyya kullaha anan ne za a samu dukkan sunaye na ilahiyya wa anha barazal amrul ilahi daga nan ne al'amarin ubangiji yayi buruzi bi kaulihi da faɗinsa kun wannan kun shine saba'in daidai in aka ce kun saba'in ne ga ishirin ga hamsin shine kun fazil wuruti zaharatul asma'ul ilahiyya da harafin ne kuma asma'ul ilahiyya ya bayyana ma fil wujudi kullihi duk abin da ke cikin wujudi illa ma qala lahu al-haqq subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah ya ce kun irin nasa. Allah ya yi. Allah ka tafi yan dai mu gama kan yi fari. Wani yi sauri in muce gurin nan. Na ga zuciyata tana karkata. Wal wujudu kullaha dukkan wujudu kulluhu dukansa kalimatul haqqi. Gaskiya ce. Fazila masalan sai aka ƙara misali wa bakar wa halid wa amru yawa ya zo da karatun daidai sai aka kara da bakaru da halidu da amru kullu ha kalimatul haq dukkan magana ce ta gaskiya wa an kalimatul haqi akan magana na gaskiya wujadatul mawd ta kullu ha duk wani abin sabon ne aka same shi baki daya fa ma fiya harijun babu wanda ya fita an hadal midan daga wannan fage fal asma'ul musanniyati sunayen nan da ake ambata min wada'il ilahi wanda ubangiji ne ya sa wa kaza wada'ul lugati haka nan sanyawar luga wa asaniha da madaukakinta hi awba'ul ilahiyya shine tsantsa ba'ul ilahi wa ba'a al haqqu ubangiji ya sanya wa jaraha ya gudanar da ita ala al-sunatin akan harshe falau ittafaqa al-wujud kulluhu da kaunu da ta yi ittifaki baki ɗaya ala an yi u asma'an su batar da sunayen au lugatan ko su batar da luga la'ajazu ba za su iya ba walakin alhaqa ubangiji subhanahu wata'ala wal wadi'u laha shine aji wa samma haji asma'i haya ambace ta kuma da sunayenta to za mu tsaya na shiga ka kun shiga kan yare kaɗan ko sai ya shiga yare yaren ne na yi fasarar su zan fito da sirri ne ba zai yi ba saboda ga yaren hakura nan gaba in Allah ya kai kowa gane kowa ya gane na shagun da Allah yake nufi watakila mutum ya je shi ya gane da kansa amma na yi abin da zan iya wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina Allah ka kiyaye Allah ka ba mu nasara wannan sirri ne sirri ne mai karfi fili inda kuke zato wayannan abubuwa wallahi amma haka da tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر بدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة بكل عدد بعدد ما جئت بك واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة